أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau alhamis ashirin da uku ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan yau kuma halka ta farko halka ce ta zadu za mu tashi shafi na goma sha hudu bayan mun gama karatu kan lalle ko ba haka ba kuma muka ce kowa ya sa matan shi ta rika mene ta rika yin lalle wanda ba su da mata aka ce su yi lalle a hannunsu au kai aka ce ango ne a ce aka ce eh malam Amuda an ce wanda ba su da mata suka yin lalle ko ko ko ango aka ce ango ne to mu je shabi na sha hudu alhasu alan nikahi malam ya ce wannan karatun da za a yi na yau to zai mana karatu ne akan kwadaitarwa kan al'umma musulmai su zamanto suna yin aure. Malam ya ce hadisi na farko, an ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anu, an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, an karɓo daga Abdullahi dan Abbasu, shi ma ya samu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annahu kana ya kulu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, la sarurata fil islami, babu sarura a cikin musulunci ma'ana mutum ya zauna ya ce ba zai yi aure ba shine almuradu bi hauna al-inqita'u anin nikahi shine kamar mutum ya ce ya zama rabaran fada ko yaya ake cewa ka san su fada fada ba sa yin aure to aka ce a musulunci ma babu babu wannan ka ce wa ba za ka yi aure ba saboda kai tsabagen jin tsoron Allah kai ce kai annabawa ma sun kai aure kai ma malam ana bi nujayhin radiyallahu ta'ala anhu kale yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miskinun miskinun miskinun an gani ko manzon Allah ya ce talaka ne kai kama gaban ku wasu ma talakawan ne manzon Allah ya ce miskinun miskinun miskinun manzon Allah ya ce talaka ne talaka ne talaka ne aka ce wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun mutumin da laysa lahu imra'atun bai da mata la ilaha illallah ko da ya kai bulgate to aka ce talaka ne ko ba gane wani subi na ma mazani mu tsallake nan karatu ka mu je gaba ko mun kudin mutum an gani ko mun mukamin mutum in dai bai da mata to maza Allah ya ce talaka ne ni na faɗa to shi kenan mu je gaba saboda haka wayanda ba su da mata kar su shiga ƙarƙashin shaida da manzon Allah ya musu cewa talakawa ne kai kai kokari ka fita daga cikin wannan kangin eh ka samu iyali ai ko ka taba hancin ko baka taba ba karatun mu zai ci gaba da gudana illa billah Allah Ismail kaka ce komai an gane ko Allah Ismail yawa to mu ci gaba wa in kana ganiyan minal karani ko wa in kana ganiyan minal mali ko da ko ya zamanto mawadaci ne an gani ko na daga kuɗi a ce ya fi kowa kuɗi kaga wayan nan ka sa a wurin nan kuskure ne wa miskinatun in ji manzon Allah wa miskinatun wa miskinatun manzon Allah yake matalauciya ce matalauciya ce matalauciya ce aka ce wace manzon Allah ya ce imra'atun matar da laisa laha zaujin ba ta da miji ce kana neman matalauciya na ƙarshe to matan da ba ta da miji kana neman matalauci na ƙarshe ba ba ka gani ko to mutumin da bai da iyali ka ga irin wayan nan kan rika jin tausayin su za mu ga ma malam Muhammad Sani rika sa musu nike da suna arma da Buhari a rika sa musu abinci suka samu to zala ya musu shaida talakawa ne sai ka sanya jiki ka zauna cikin talaucin da manzon Allah ya ce kai kana ma son haka kana ma so ka zauna cikin talauci wa in kanat ganiyatan min almali manzon Allah ya ce ko da ko ta kasance ma abociya wadatan kuɗi ne in tana da kuɗi kuɗinta ya kai fan taɓa sama ba miji manzon Allah ya ce matsaya ce ya ce matalauci ya ce
tazuka an gwada man wani shi ma ga gida ga motocin hawa biyu amma ba mata sai kawai kaso yake kiwo to kaji manzon Allah ya ce mai mene faɗa da kanka ya ce mene matalauci ne mu je gaba ai ni ne a cikin daren nan ma zan fara lissafin wace ce zan aura in tsallake wannan in ba ka ba sai ka dawo ma cikin talaucin ma tilan manzon Allah ya bada wannan ba ga wata rana manzon Allah ya zo yana magana da wani sahabinsa sai manzon Allah ya ce zai ce masa kai menene haka sai ya ce ke menene haka ko sai mutum ya fara kallon jiki me ya kuma ya ce ai manzon Allah kana cewa ke din nan sai na tunanin ko Allah ya canza mahalittar nawa kai tsaye na koma mace shi sa na fara kallo na gani nonukan ma sun fito ka tsaya magana manzala ba wasa da ita fita daga cikin wannan kungiyan shiga na kungiyan masu aure ka ko Allah ya yafe mana kaga dama ya ce ai mai gidan man su Buhari kuɗi eh to kaga sai yanzu an fasa siya aure za ka yi wankan ya koma gida ya bada labari mukarisa wa ana biyu hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama almuta ko a duba na ku niwon la'ana Allah la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama متبتلين من الرجال الذي يقول لا يتزوج والمتبتلات من النساء اللائي يقولن ذلك أبو هريرة يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا سيني ومتمن ديكي تيوى shi ba zai yi aure ba mutumin da yake cewa shi ba ruwan shi da aure shine ai wancan shine karshen hadisin dai ko almuta battilina mina rijali wanda yake yin tabattul me yayi tabattul aka ce allazi yaqulu shine wanda yake cewa la ya tazawwaju ni bazan yi aure ba ina ina ina wada jamza ka tuna ga labarin da aka bayar wannan wanda yake cewa ya ce da katuwar banza kawai na wani ma sai ya dibo biyu wai ya ce shi ba zai aure ba kawai ya rika ce da katuwar banza wai wani ma sai ya dibo biyu katin banzan wai su rika cin abinci kawai a gidan shi to sun faɗo cikin karkashin wannan hadisin shi yasa ranar muka faɗa cewa bai san hadarin abin da yake faɗa ba kuma musulmi kun ga matsalan jahilci ko da zai zo makaranta na minti talatin ko awa ɗaya nan da muke yi wannan mentalitin da jahilcin nan sai ya fita da kwalwansa amma ya ƙi to ka gani manzon Allah tsinuwa ma yayi kuma ka san idan manzon Allah ya tsine ma abu ko daraja baya yi ko daraja baya yi haka nan manzon Allah ya ce, wal mutabattilati minan nisa'i, haka nan mata masu yin tabattul, su wane ne mata masu yin tabattul, Allah iya kunna zalika, su ma masu faɗan haka, cewa ba za mu yi aure ba, kai wani kawai zai rika yin ɗare-ɗare a kanki, Allah tsari. Ko ba ka faɗan haka ne, kana wani kallo na kana wani haka. Ni in karatu ya zo murgino shi muke kawai. Allah Ismail, wai su ba za su yi aure ba, manzon Allah ya ce to ka gani. an tsine musu mu dai nan wurin ba wanda ya ce ba zai ba ko to shikenan Allah ya tsare hadisi na gaba an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man razaka wallahu imra'atan salihatan duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da mata ta gari faqad anahu faqad atahu ne ko ya ne ni bugun na ba akwai dan damuwa ne faqad anahu ko faƙar a ɗa ne, faƙar a ɗa shaɗar dinihi, duk wanda Allah ya bashi mata ta gari, to hakika Allah subhanahu wata'ala ya bashi rabin addininsa. Falyatakillaha fi shaɗar baƙi, to ya ji tsoron Allah a sauran ragowan, ya nemi sauran ragowa an gani ka samu mace ma ta kwarai to aka ce an baka rabin addini domin wannan duk wani damuwa damuwa nan duk za ga Allah ya dauke maka kai ka je wurin aiki baka samo kuɗi ba in ta dawo in ka dawo ba za ta daura fiska ba na ga ba wani bakin leda ne shi ai yau yau dai haka yadda muka je haka muka dawo shine ka dawo gidan ko ba ka sai ba shine ka dawo gidan amma in ta kwarai ne ba ce a ba komai ai dama yau gare ka ne gobe ga wani ba komai Allah zai ba mu bari akwai wani dabara da za a yi sai ka ga an ɗanyi wani ɗan dabara ko sai ga girki ya bayyana sha wannan wani sai a kai dai ci kawai abinka ci kai dai ci abinka mata nawa ne aka samu sun sai da kayansu domin su ciyar da gidansu ko ba samu ne a nan garin ba samu to akwai mutumin da iyayenta ba san ga abin da ke faruwa ba kayan ɗakinta ta yi ta sayarwa tana ciyar da gidan sai da abin ya kai muntaha za a siyar da gadan aka ce me yake faruwa haka in an zo da ce ai kaza da aka zo a ce kai ba za a yadda wannan ba menene aka ce to ba aiki kuma yanzu mijin shine ake ta wannan kuma baki magana ba kaza kaza nan iyayen aka kasu zuwa gida biyu wasu na a kashe auren eh mana ka san mutane mugaye ne wasu Allah malam lokacin kuma yana dan kudin shi aka yi auren to yanzu kudin ya ya kare ko ba haka za a ce kudi ya kare ne yanzu to ita kuma sai ta me kwanta faɗa ma iyayenta cewa wani ba yana cikin wani kakane kai sai ta daukan kayan dakin suna siyarwa ana cin abinci ana har gadan ma za ta kwance bayi za ta sayar da shi shine labari fa ya kai gidan iyayen suka zo shine kuma su iyaye sai aka rabu zuwa gida biyu wasu na kashe auren wasu na a ka a kashe haka nan dai aka yi ta buga-buga dai Allah ya rufa asiri a ƙarshe dai dole auren aka kashe shi sosai na san kes din kana san gaya maka sunanta ma zan gaya maka Allah ya yafe mana hadisi na gaba wanda akan shi zamu tsaya duk da arma ya zo latti an abi hatimul muzni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu idan mutumin da kuka yadda da addininsa da ɗabi'ansa ya zo neman auren yarinyanku manzon Allah ya ce fankihu ku aura masa kar ka tsaya ka ci a ai tilla ba dan mai anguwa bane ina ba za a baka ba haka ci a manzo Allah ce ba ga wurin ba me aka ce fankihu kar ka tsaya binciken ko dan mai anguwa ne ko ba dan mai anguwa bane fankihu manzo Allah ce ku aura masa illa tafalu manzon Allah ya ce in kuka ki aura masa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun fitina ne za ta dawwama a doron ƙasa da ɓarna mai girman gaske, ka hana shi aurenta, ka hana ta auren shi, sai su rika haɗewa, me sunan wurin ma? Kius. Har ma ya kiyaye wurin nan. Kius. Tunda ya san ban iyawa ina shan wuya wurin nan. Kius. Sai a haɗe, ko ba ka zai suka faruwa ba? Ka ce za su je biki gidan ƙawayenta ko ƙawata na biki, har katin ma za a iya kawo maka gida kai a nuna maka katin gashi kawata wance tana biki za mu je mu ne babban kawaye za mu kwana a gidan kawan a shekarya ne gidan saurayin za su ta kwana sai lamari ya yi nisa kawai sai zo ga yarinya da ciki shekarya ko ba ka bane kamar irin abin da ke faruwa a garin nan Allah ya tsare Allah ya kare sai a ce ba za a ba mutum aure ba saboda dan dariƙa ne ko ba ko an daina an gyara an zo an gaya mu ko a ki ba mutum aure saboda wai shi dan izala ne ko baya faruwa ne sai la an fara ne dari kaga sun zazzaro ne ka ji abin da kace ba a cika ba kenan ana yi ana arma ya gyara maka ana dan yi to wannan dan shine yanzu manzo Allah yake maka karatu a kai an gane wannan ko Allah ya yabe mana shi kenan kuma abin da za mu iya ɗauka kenan a karatunmu ne ko sai an koma hadisan sun yi maka ko to a sai mu koma tunda ya ce hadisai sun yau daidai daidai tunda kaga an magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la sarurata fil islam babu kin yin aure a musulunci mutum ya ce wai shi ba zai yi aure ba manzo Allah ya ce babu shi hadisi na biyu cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama miskinun miskinun miskinun talaka ne talaka ne talaka ne manzo Allah ya ce aka tambaye manzo Allah wane ne wannan talakan ne bai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rajulun mutumin da laisa lahu imra'atun ba shi da iyali wannan talaka ne kana neman na ƙarshe a cikin talaka wanda ya fi kowa talauci to mutumin da ba shi da iyali haka manzon Allah ya faɗa kaga wanda ba su da iyali sai karuwa suke kaga sai zaro min ido suke an kai ka tsallake a da ka zo latti shugaban marayu ka gani ko kun gani manzon Allah ya ƙara cewa wa miskinatun wa miskinatun wa miskinatun matalauciya ce matalauciya ce imra'atun duk matan da laisa laha zaujun ba ta da miji maza Allah ya ce matalauciya ce wa in kanat ganiyatun ganiyatan min almali ko da ko ta fi kowa kuɗi kace kana neman matsiyaciya matalauciya shi ma wancan namijin kana neman matsiyaci duk kuɗin shi ba ko yake wannan kalmar kamar ya dan yi nauyi ko kaga to talaka da ya ko to talaka kana neman talakan karshe wallahi in dai ba kama kanka kiyamun laili ba ka fita daga wannan kungiyar na marasa aure ka san sunan su kuwa yan rai banza kenan fa wanda bai da iyali malam mamuda yan rai banza kenan eh to ai tabiya dai ne ai ai wanda bai da iyali dan rai banza ne ka san ya kai zama dan rai banza to sai ya mutu cikin dare ba wanda ya san ya mutu ko ba ka bane amma kana da iyali da ta kai dai lafiya mai gida ce ruwa ina kan gaje tunanin haka za ta kawo za ta kira mutane kuma za ta kwantsa ma ihu amma wannan kai kaɗai bara ma san kawo mutum ba sai gobe ko jibi mutum ya san sandare tunda za a yi tunanin ma ya fita ya je filin kwallo ne eh a zo a balla kofa ai shi ne ke magana za a yi tunanin ya je filin kwallo ne sai a yi wallahi tunda ba su ka gani sai za ki ce musu yan rai banza kawai saboda haka mutane su yi kokari su fita daga wannan kungiyan na rashin aure an gane wannan an gane ko to mu je gaba hadisi na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutabattilina min ar-rijali alladhina yaquluna la yatazawwaju abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma mutumin da yake cewa shi ba zai yi aure ba wal mutabattilati min nisa haka nan mata masu yin tabattuli masu cewa Allah iya kunna zalika wanda suke cewa su ma ba za su yi aure ba abu huraira ya ce manzon Allah ya tsine musu kai hadisin ban yau manya manya ne wai ma dan ka zo latti ne ba hadisi na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi man razaqahu Allahu imra'atan saliha duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mata ta gari faqad ata shatara dinihi hakika Allah ya bashi rabin addinin sa a a tsari Aisha sa muka ce ni dai nawa ya dan goji amma ƴan uwa dalibai sun gyara mana sun ce a a tsani a a tsani mu je a a tsani falyattaqillaha fi shatril baqi yaji tsoron Allah cikin wurin neman sauran imanin nasa sauran addinin nasa hadisi na karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu idan mutumin da idan mutumin da kuka yadda da imaninsa ko kuka yadda da addininsa da ɗabi'ansa ya zo neman auren ƴaƴanku ko ƴarku fankihu ku aura masa kun yadda da imaninsa da ɗabi'ansa manzon Allah ya ce ku aura masa kar ku ce ba mai kuɗi ba ne ba wannan ba ne ba ɗan aƙidan mu ba ne ba ɗan ƙungiyar mu ba ne manzon Allah ya ce ni dai ga abin da ɗaura ku a kai illa ta faru in kuka ki ta kun fitnatun fil ardi fitina ne za ta zamanto a doron ƙasa wa fasadun kabirun da barna mai tarin yawa Allahumma amfana bihi darasi na gaba na hau ka gani ko yau ne na hau ai an ce za a dakatar da littafi daya ko ba ka aka ce ba to yanzu na hau ne za mu je mu je na hau a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ku da shi ko to ni zan ci gaba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim nahau ka'idoji ne na larabci an gani ko nahau ka'idoji ne na larabci wanda yake taimakon dan adam ba lalai sai musulmi ba yake taimakon dan adam wurin kiyaye shi daga fadawa kurakurai shine abin da kuke kira turanci arabic grammar an gane wannan ko larabci yana nan tintintini ka'idoji na larabci suna nan tintintintini an gane wannan amma sakamakon faɗaɗa da addinin musulunci ya ta yi wa'inda ba larabawa ba suka yi ta shigowa musulunci suka fara koyon larabci sai ya zamanto wa'annan ka'idojin ba sa iya kiyayewa akwai inda ya kamata ya samu wasali na fataha sai su same rufa sai su same damma inda ya kamata ya samu damma su same fataha ko kasra inda ya kamata ya samu ɗauri su sake shi an gane wannan sai imamu ali ya umarci ɗaya daga cikin sabansa ko almajiransa mai suna abu aswad addu'ali abu aswad addu'ali an kiya sunan abu aswad addu'ali ya ce a je a tsara wayannan ka'idojin yadda zai zamanto wayanda ba larabawa ba za su daina yin kurakurai a cikin mene a cikin alkur'ani abin da ya faru imamu ali yana cikin masallaci sai ga wani mutum ya shigo sallah da ya kabbara ya fatihan nan kawai sai ya shiga bara'a ya ce wa azanun min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un min al mushrikina wara wa rasu wa rasulahu ko wa rasulahu sai wa rasuluhu ko sai shi kuma wannan mutumin sai ya cire rufa sai ya ce wa rasulahu ma'ana idan ka fassara a yanda ya kawo wanda cire wasalin ya bata cewa a wannan rana Allah subhanahu wataala ya ce a shelanta daga yau babu shi babu mushrikai babu shi kuma babu annabi Imam Ali hankalin sai tashi ce kai wannan wani irin sallah ne ba za a yadda ba ba za a yadda ba ka dauko inda ka iya mana to daga nan shine musabbabin zuwa a rubuta waɗannan ka'idojin idan fa'ili ne zai samu wasali kaza idan idan subject kaga fa'ili shine subject ko maf'ulul bihi shine object an gane wannan ko aka ce to a sassa wayannan ka'idojin sai yadda mutane ba za su rika zuwa suna hautsina abubuwa ba an gane wannan to sai aka sa ka'idoji sai aka fara malamai daban-daban sun yi rubuce-rubuce akan wannan littafin mai suna na hau akwai risala risala na hawiya yana littafi na ɗaya na biyu na uku za a gansa ƙanana ƙanana yadda kaga wannan littafin haka ƙanana ƙanana misala na huya mafi yawancin ɗalibai wasu da da ita suke farawa littafi mafi shahara yanzu a nan nahiyar namu ko a nan Najeriya shine littafi na nahawul wadi nahawul wadi shine littafin da ko a makarantun islamiyu za a ga shi ake sa ma yara a ciki akwai manya-manyan littafai da aka rubuta akan nahawu kamar su qatar nada kamar matin ko matin ajrumiya da sharhin ajrumiya da sauransu dai irin wayannan sauran littafan da duka an rubuta su kamar littafi mai suna annahu wa sarfu ko dukan su an wallafa su kan littafin kan dai wannan darasi na nahawu nan makarantar da idan Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatunmu ne a cikin littafi na nahawul wadi wanda mafi yawanci yan uwa da ma sun karanta a islamiyya sun ajiye shi ne littafi na nahawul wadi yana farawa da kaman haka da cewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai yace al jumlatul mufida yace jumla mai ma'ana to amma shi mai littafi na risala nahwiya da da da sauran littafai haka ba suna farawa da jumla mufida bane farko suna farawa da mene da menene ake fara jona kalmomi na larabci an gane wannan ko sai suka ce kalma ta larabci tana tonuwa ne daga letters ɗin larabci ɗin daga alifun ba'un ta'un sa'un su ne za ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan sai ka jona in ka jona sai ya baka kalma an gane wannan ko ba ai ko boko ma haka ne ko boko ma letters ne ake ɗaukowa sai ka ɗauko i sai ka ɗauko s sai a ce mene is ko ko ba ka ake yi ba boko ma sai a ɗauko y a ɗauko mene o a ɗauko u sai a ce mene u ko kaga ashe ɗaukowa ake to shi ma larabci haka ake ɗauko wannan alifun ɗin a ɗauko wannan nunun ɗin a ɗauko wannan yawun ɗin a ɗauko wannan tawun ɗin sai ya zama alaitu an gane wannan sai suka ce to yanzu wannan kalma da aka samu me ake nufi da ita a yare na larabci sai suka ce abin da ake nufi da kalma shine dukkanin abin da kana furta shi ma'anansa zai zo kwakwalwar mutum wani ma'ana na daban ba zai zo kwakwalwar shi ba yanzu idan na ce maka mota ba za ka taɓa tunanin sunan wani jariri ne da aka haifa a gidanmu ba ko zai zo kwakwalwanka haka ina cewa moto me zai zo kwakwalwanka yanzu cewa wani abu ne wanda ɗan adam yake shiga ya burga ya yi haka ya haka sai ya kai shi ko da kuma zan ce kabiru ba zai taɓa zuwa a kwakwalwanka ba cewa sunan wani sabon jirgi ne ba zai zo ba zai zo ba sai suka ce alkalmatu hiya lafzul mufrad dalu ala ma'ana kalma labazi ne kwara ɗaya wanda kana faɗan shi ma'anan zai zo kwakwalwanka an gane wannan an gane wannan za mu matsa mataki na gaba ana ganewa kaɗan kaɗan ko cewa larabci ana samun harfofinsa ne daga wannan ana samun kalmominsa ne daga alifun ba'un a jujjuna kamar yadda buku ma su ma ake samu ko yanzu mun so mataki na biyu muka ce kalma ko ba haka ba aka ce kuma kalma shine lafazi kwara daya wanda kana faɗa ma'anansa zai zo kwakwalwar mutum ko da hausa haka yake aiki ko ba haka ba in ka ce ice ba wanda zai tunanin maciji kake nufi ko kwallo ba wanda zai tunanin kuɗi kake nufi eh ko ko na da to ka gani ce to sai suka ce wannan kalmar ita kuma ita ne za ka ɗauko ta sai ka jona da wata kalmar sai ma'ana sai ya tabbata ko yanzu idan ka ce ahmad ai suna ne ko kalma ce kwara ɗaya wanda ana cewa ahmad ma'anarsa ya zo kwalwar yanzu cewa na mace ne mai gashi dogo haka ne yaya kenan namiji ne Ahmad ka gani Ahmad kaga ya zo kwalwan mu cewa namiji ne gashi nan sunan shi Ahmadu ko to idan ka ce kama kama kalma ce ita ma ko ba kalma ba ce kama kalma ce to kaga yanzu ka ɗauko Ahmad ka ɗauko wannan kaman in ka jona sai ya ba da ma'ana sai a ce kama Ahmadu ma'ana Ahmadu ya miƙe ma'ana ya fito ko bai fito ba ma'ana ya fito yanzu ko sai suka ce to daga lokacin da aka samu wannan ma'ana ya fito sai a kira shi da suna jumla mufida sai a kira shi mene jumla mufida to daga nan ne shi kuma malamin wancan littafin na nahawul wazi ya fara karatunsa sai ya ce maka da kaga ya rubuta a littafin ya ce aljumlatul mufida yana nufin jumla mai ma'ana kamar dai da turanci ka ce a good sentence a good sentence duk lokacin da akwai wani karatu da ake kiransa suna mantik shi mantik idan ka faɗa abu to yana fa'idantar da cewa wannan abu ma yana da kishi yayi idan ka ce fari abin da zai zo kwalwar mu cewa in ka karanci wancan fannin kenan fa in ka ce fari abin da zai zo kwalwa na cewa wannan farin yana da kishiya shine mene baki to yanzu wannan malamin da ya ce aljumlatul mufida jumla mai ma'ana to yana nuna maka kenan akwai jumlan ashe da ba ta da ma'ana ko ba haka bane ko da bai fito ya faɗa ba da yace jumla mufida yana nufin jumla mai ma'ana to kenan karkashin ta akwai jumlan da ba ta da ma'ana kenan ko ba haka ba idan ka duba littafin zai ga misalin sa na farko sai yace albustanu jamilun gonar mai kyau kaga yanzu kalmomi ne guda biyu akwai albustanu gona jamilun kyau idan ka ce da yanzu zan zo in same ka kawai sai in ce maka da hanguwa ka ce na'am sai in ce gona a nan kawai na tsaya da hanguwa kawai na ce maka gona sai na tsaya nan wurin yaya za ka kalle ni to nan na tsaya dama ai nan kawai na tsaya na ce ami an gwaka ce na gona sai na shiru abu na ba ma'ana abin da aka fara kallo na ko dai na dan sha wani abun ne ni ma ko na yi kurkura yau ko ko to ta yi me ka gani za ka ci tambaya ta yi me ko kuma ina zuwa na ta mai anguwa kyau za ka fara tunanin anya malamin nan bai dan gangara ba ya kori shaidanu kuwa sai ka tuta gani ke dole za ka yi abin nan to amma idan ka ɗauko wannan gonan ka ɗauko wannan kyau ɗin sai ka jona su zai baka gona mai kyau an gane wannan daga lokacin da kuma ya baka wannan ma'anan gona mai kyau ma'ana ta cika ya zamanto jumla mufida to karkashin wannan shine ɗayan zai fito ashe akwai jumla babu kyawu jumlan da bata da kyawu ko ba mai ma'ana ba kamar yanzu sai in ce maka Ibrahim gona zuwa yaya akwai damuwa ko Ibrahim gona zuwa akwai damuwa ko ba damuwa akwai damuwa ko amma idan wanda yake koyan Hausa ne ba yaren shi ba za a masa uzuri har ma a tafa masa ko amma kai da yake yarenka ne ka faɗa wannan sai a ce wannan kalman wannan yaren naka ko wannan furucin naka bai ba da ma'ana ba haka ne ko ba haka ba ko to sai ya zamanto kenan akwai jumla mufida jumla mai ma'ana akwai jumlan da ba ta da ma'ana yan wana nan kuma nake ganin za mu tsaya tunda da yawa ba mu an ba mu da littafin sai mu hakura in Allah subhanahu wataala ya kai mu ranar da kowa ya zo da nashi sai mu kara ci gaba daga inda muka tsaya din amma dai mun riga mun fara ko mutum ya zo da shi ko bai zo ba mun fara na hawu ne ai bai da wahalar samu shi bai da wahala insha Allah za mu rika tabawa daidai gwargwado yadda mutane za su iya rikewa ko da baka iya rikewa da larabcin ba in ka kalla ma'anonin zaka iya ganewa kai da kanka an gana wannan Allahumma amfana bihi darasi na gaba nuru ina muka tsaya shabi ko ba yi nisa ba shi a darsu sani malam ya ce al'ilmu yan kowa ya yi to Allah ya shirye ni malam isa ya kara malam isa bai kara ba to ai sai mu ce shafi na biyar ne farkon darasin ne yayi malam yace dalibi mai tarbiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim malam yace dalibi mai tarbiya ko ba ka muka karatun ba shine wanda baya daga muryansa a hanya dalibi na sani dalibi mai tarbiya shi ne wanda baya wasa lokacin karatu, ɗalibi mai tarbiya shi ne wanda baya karatu lokacin da ake wasa, nan muka tsaya. An gani ko? Sai malam ya ce, Wala yamrahu kafiran shi ne ci gaban karatunmu. Ɗalibi mai tarbiya, ɗalibi wanda yake da tsari, an gani ko? da an gwabe ga wurin ba a nan shafi na biyar ɗin paragraf na biyu ne za muka tashi wala yamrahu kafiran kashi wala yamrahu kafiran ka gani wala yamrahu kafiran gashi nan shi ɗalibi mai tarbiyya ɗalibi wanda yake kan tsari, an gani ko? La yamrahu kasiran baya ba'a da yawa, ko ba gane ba'an ba? Layi na hudu ko? Ɗaya biyu uku hudu, lalle ka iya ka iya kwatance. An ga wurin? Ɗalibi mai tarbiyya, ɗalibi wanda yake kan tsari, shi ne wanda baya yawan ba'a. An san ba'a? Ko an san bata kai ba? Ta kai? Malam Mahmud ya ce ya ce a fassara ba. Buhari dai ya gane yau. Ba'a shine joke. Ai ta joking. Malam Zani ya ce me joking kuma? Ai ta raha ai ta ai ta tsokanan wasa din nan. shine haka za a ce ba a ake cewa da Hausa shine jokin ake cewa da turanci wala yamrau kaseeran baya ba'a da yawa ba musulunci ya hana ayi wasa ayi joke bane amma ai ta a shagaltu ai ta ba'a ai ta wasa na tsokana to musulunci baya san dalibi mai hankali ya je yana irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ba'a amma ba wai da yawa ba yakan dan yi ba'a tilla yana shigar da wasa da nishari tsakanin mutane misali wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tijuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle ta yace a ai tsohuwa ba ta taba shiga aljanna ba hankalin ta ya tashi ta yi ta kuka ta yi ta kuka manzon Allah ya ce a ba abin da nake nufi ba kenan cewa a suranta na tsohuwa ba za ta shiga ba sai an mere ta budurwa ya shekara sha uku sha hudu sha biyar cakwai cakwai mana sai kuma ta farce da mulmushi da dariya mana to kaga wannan ai raha manzon Allah yayi ko aka yi mata to shine aka ce shi dalibi mai tarbiyya dalibin ilimi baya shagaltuwa da yawan raha kai ba kuma laifi bane za a yi raham an gane wannan ko za a yi raham in ka lura akan haka muke yi ko karatun nan wurin ai akan haka ake a dan yi raha kuma a cigaba da karatun a dan yi raha a cigaba amma ba wai a mai da wurin ya zamanto wurin raha ba an gane wannan ko mu je gaba wala yashtumu ikhwanahu dalibi mai tarbiyya dalibi wanda yake kan tsari baya zagin yan uwansa lafil madrasati ba zai zagi abokan karatunsa ba a makaranta wa lafil baiti ba zai zagi ‘yan uwansa a gida ba ana gani ko ɗalibi na kwarai to baya wannan baya zagi a makaranta ba kuma ya zagi aina a gida wai za ka darahu shaƙiƙun min ashika'ihi yayin da wani daga cikin ɗan uwansa ya ƙuntata masa, au rafiqun min rufaqa'ihi ko ko wani daga cikin abokanansa ya kwantara mata mugun abu ya kwafsa masa kawai zamu ce da Hausa mu ne yanzu ko wani abokinsa ya kwafsa masa amalahu bizauki wal lutfi shi sai ya mu'amalance shi da zauki na san ba komai abubuwan da kake mu muje walluduf da kuma tausasawa duk da ya san yana kyaren shi in ya ɗaura wayan shi akan wayansa ya yi wurgi da ita sai ta ba komai ko ba allura ba allura to mu ci gaba mu ci gaba sai ya ci gaba wa qabala dhanbahu bi safi ya fiskance shi da yafiya wasamahi da kau da kai shi wannan ɗaliban mai tarbiyyar nan huwa man la yarfa'u sautahu amman huwa akbar minhu sinna shine wanda baya daga muryansa ga waɗanda suka girme shi su wanda ya girme shi ko da kwana ɗaya ne in zai magana da shi ba zai daga murya aka ce kai zai kasa kasa da muryansa alhaji ina ka jiya yayin mu an ce kaza an ce kaza an ce kaza ma ba za ka zo kana magana da wanda ya girme ka kana kana daga muryanka yana wuce nashi ba tsarin musulunci ka saba duk lokacin da za ka yi magana da wanda yake sama da kai to ana son ka yi ƙasa-ƙasa ko da ku kabu wannan ko ai da mawa zama sun ce wai aikin banza wai talaka ya girma sarki ko ba haka bane eh ko ba aikin banza bane alaji aikin banza ne talaka ya girma sarki to me ke ne to aka ce to ko da wannan ɗin ka fi shi kuɗi amma ya girme ka to a musulunci kaga a musulunci ana rigarin shekaru kenan ba sani ma an gano abin da nake son fara a musulunci ana girmama shekaru ya girme ka in za ka yi magana da shi kai kasa kasa ba wai mola ba ne an gane wannan ko ba mola ba ne za a ga manyan malamai haka suke yi in za su yi magana da sai za a yi haka ko ba haka ba za domin sun karanta to tunda sun karanta dole su yi aiki da shi an gane wannan kai ma da ka zo makaranta to kai aiki da shi za ka yi magana da wanda yake sama da kai ya girme ka a shekaru to kai kasa kasa in ko wanda ya fika kuɗi ne kana karkashin shi za ka yi magana da shi tun yana sama da kai yanzu kai ne za ka yi magana shi kai ma ka bashi wannan girman nasa ko misali yanzu wanda yake wanda yake mai gidana ya girme ni ko ni na girme shi to amma girman da ko ko na filani ne ko ya ce babban shekaru wannan babban kuɗi wannan ko aka ce kai waye babba a cikin barayi sun tare su barayi suka tara filanin aka aka zare musu ido waye babba a cikin ku yace to babban shekaru wannan babban kuɗi wannan yawwa ka gani ko ka ga ya fita to shi sai zabo wanda sai a zaba amura zama mai shekaru ba me za su mai shekarun ka to kai yanzu kai da kake mai shekaru wanda yake mai gidanka yana da karancin shekaru za ka yi magana da shi kai ma akwai bukatuwanka girmama shi alhaji ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne me yasa kai ba ma ka'idan musulunci ba ka'idan turawa ma cewa ta yi respect it is an reciprocal ko kaga yan boko yana jan ko ayin su kaga sun gane yan boko su ce yes wannan ya nuna maka in za ka yi da'awa ka taba bokon ka taba addinin duka ka rika markaɗo wa mutane sai ga ana ta gane karatunka an gane ko shi girmamawa da mutuntawa abu ne wanda kowa yana so a yi masa yanda kai kake da shekaru kana son a girmama ka to haka nan wanda Allah ya bashi wani fifiko da daraja a kanka shi ma ka mutunta shi bara ka ce kai ba na girme ka ba shi wani muke faɗa kan wannan matan ko wanda ta aure wanda wanda ta girma wai ya ce ta yi abu ta ce kai na ba girme ka ba ni siniyan ka ne to a kaga tun lahata da ya aure ta to yanzu maganar shekaru ya kare bara ki ce wai kin girme ni ba ai abin da ce ma mijin kenan kai ni siniyan ka ne ba kana sa ni aiki sha so tunda girmamawa abu ne wanda kowa yana so a yi masa kai da kake da manyan shekaru za ka yi magana da wanda yake ya girme wanda yake ka girme shi shine mai kuɗin shi ma ka mutunta shi shi ma mai kuɗin zai yi magana da wannan dattijan to ya girmama shi shi a lokacin da zai girmama wannan dattijan zai girmama shi ne ba don kuɗin ba domin dattijan bai da kuɗin zai girmama shi ne akan shekaru da Allah ya ba wannan mutumin sai ya mutunta shi zai girmama shi right mu je gaba wala yarfa'u sautahu amman huwa akbar minhu sinna baya daga muryansa a sama akan wanda ya girme shi duka wannan abubuwan da ba a kasar Hausa duk akan shi muka rayu ko ba kan shi muka rayu ba da muka je muka cakudu da yan bane na iyayen duniya duk aka yi fitali da su ko ba haka bane Allah ya fi mana har yi aka kai matakin da yanzu idan kai ne babba a gida ba ka da kuɗi sai dai ka gana su zartar da wasu abubuwa a gida kawai ko ba ka ko ba ka ji barawa ko sai ka ce wai ya naga aru su can wurin ne ana abuna sai a ce a ai dan lami ne yazo ya ce wai ya kamata a yi na mutum ai ban sani ba a ce a to ai an ga baka nan ne ai an ga baka nan ne amma in kai ne babba a gidan bulo ɗaya ba za a shigar da shi gidan nan ba sai an sanar da kai ko ba kai ke faruwa ba to me ya kawo wannan ya mana to amma tun da dan wana ne a yi wannan su haka nan zai zuwa daura da shi sai ya wuce to duka wannan kurakurai ne an gane wannan ko shi Allah yadda ya ga dama yake yi shekaran bara na faɗa cewa Allah ba ruwan shi sai ga ya ba ƙarami kuɗi babban kuma ya hana shi in ya ga dama kuma da wan na ɗaya da wan na biyu da wan na uku da wan na hudu da wan na biyar duka ya kuraro muku kuɗi duka Allah ba yadda baya yi to in aka ce ga wani wanda bai da kuɗi a gidan kuma shi ne babba ba yana nufin a wulakanta shi bane Allah ba haka yake nufi ba Allah ba haka yake nufi ba kowa a mutunta shi a girmama shi shi kan yanzu shine tunda ya ga yanzu Allah ya bashi kuɗi shine ya kamata ya mai da girman zuwa ga babban in an zo an ce ana son a rusa nan wurin sai ya ce aje a tambayewa ne ya yadda yanzu wannan da yake talaka ne ya zai ji yanzu zai ji daɗi cewa duk daban da kuɗi in za a yi abu ma sai an nemi shawara na sha'awa ne tun da a je a yi na yadda ai an zo magana na tsara ranar auren kannuwanku ci an zo an samu alhajin ca a je dai shi dai wurin wancan din zai aurar da kannu zai aurar da yarsa shi mai kuɗin an zo masu an zo an zo an aje manya-manyan motoci an zo ca ai dai wurin wancan wancan talakan nan mai sai da tumatirin nan wurin shi za ku je neman auren haba alhaji mu fa yaran ministoci ne kai ka san minista ni wancan ya fi minista ne can za ku ji wannan mai sai da tumatirin ya zai ji yanzu ka gani to amma kawai sai wannan mai kuɗin ya ta yin abubuwansa ko sani ma wancan talakan baya yi dan Allah ya wannan zai ci shi ne abin da ke haifar da damuwa da bakin ciki a tsakanin mutanenmu Allah ya yafe mana kuma in ka lura akan haka iyayen mu suka rayu in za su aurar da yarinya sai su ce a je wurin wansu in wanne zai aurar da yarinya sai ce a aje wurin kanina shine sai zumunci ya ta daurewa ya tafiya amma yanzu saboda ya ga wancan dan wannan shi bai da kuɗi to ku rabu da shi da Allah akwai aboki na lado yana can layin magajiya a je wurin shi a nema wurin duka wannan muna faɗa ne domin mu gyara mu da muke tasowa an gane wannan Allah ya yafe mana malam yace wala ya taqaddamu alaihi shi ɗalibi mai tarbiyya ba zai taɓa wucewa gaban malamansa ba ko gaban iyayensa ba ko gaban wanda ya fi shekaru ba wala ya takaddamu alaihi lafil majlisi haka nan wurin zama ba zai riga ba zai riga wanshi zama ba da an zo kawai Allah ya fi mana sai ga har rububun zama ake yi saboda in ya zauna ba zai tashi ba kada sai dai wani ya tsaya a tsaye ko ba yi ne ana yi idan kuma wuri ne irin namu wanda ake zuwa zama taro na addini sai ga mutum ya zo ya yi bake bake ana gashe yi wani ya zo ba sai kawai ga ya ɗauko carbi shi ma wa irin ka gani duk kurakurai ne a'a ka zo eh an ji ka riga shayin zuwa to yanzu ga shayin ya zo babu wurin zama sai kai ka tashi sai ka bashi kai ma Allah ya kai ka wannan wurin sai ga kai ma Allah ya baka wanda zai girmama ka amma sai daga gana cewa a samu mai wuri a samu mashayi kujerin baya ina faruwa ai ba ina zuwa tararruka ba ina ganin abubuwan da ke faruwa sai ga mutane an ki tashi ai na riga shi zuwa duka wannan kurakurai ne Allah ya fi mana wala fil ma'akali haka nan wurin cin abinci ba zai riga wanda ya girme shi ba ko ba zai riga malamin shi fara cin hannu ba ana kawo abincin ga naman kaji na rubu-rubu sai ya dan yi kamar yana dan jan carbin shi haka a bismillah bismillah bismillah sai ka dan basar malamin ko wannan ka yana fara ci sannan kai ma sai ka sa amma ba ana ajiyewa ba yanda muke yi yanzu kawai sai ya ga ga wani katoton nama nan sai ga ma ya ya miko hannunsa gaban wannan sa
La ilaha illallah ka Ana yin abu Sarjanta ma ana haɗa hannu a gudu.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Shi ne ma da yake gaya maka cewa shi ɗalibi mai tarbiyya, mutum mai tarbiyya, mutum mai hankali, to ba zai riga babansa sa hannu a kwanan abinci ba. Mutum mai hankali, mutum mai tarbiyya ba zai riga wansa sa hannu a kwanan abinci ba. mafi yawanci in za ku yi tunawa yadda aka rayu a kasar Hausa sai in har ma wan ma ko baban ya ce ma yaron ah bismillah mana mun ku fara ci mana ko ba ka yake faruwa ba to amma yanzu duk mun watsi da wannan karantarwa ba shi yasa shi malamin nan yace ba za mu bari abin ya fashe ba za mu dawo da shi wanda suke da raban su gyara za su gyara wala fi gairi zalika haka nan cikin wannan ba zai riga babansa ba ko wanda ya girme shi sa hannu ba misali an kawo minerals wurin taruka za ga yana faruwa ana ajiyewa kai sai ga sai ga mai karamin shekaru pepsi pepsi ko ba ka ba ka ba mamaki wannan baban nasa ko wannan wan nasa irin ta yake so ya dauka to kai ana ajiyewa ka bar pepsi pepsi pepsi ko kuma jan jan ba na shan baka jan jan sai ka ce baka taba ganin minerals din ba jira babanka ya fara daukan wanda yake so jira wanka ya fara daukan wanda yake so ai ba kudin ka bane ko kai ka kaddara ma kai ka bada kudi aka su ai girmamawa ne ka bari babanka ya fara dauka girmamawa ne ka bari yayanka ya fara dauka Allah ya ba mu ikon gyarawa za mu je gaba wa man yahtarimul kabira wa yarhamu sagira aka ce dalibi mai tarbiya shine zaka ganshi yana girmama manya yana kuma jin tausayin kanana an gani ko yawa wa kullu man yaf'alu dhalika malam yace duk wanda kaga ya aikata wayannan abubuwan da muka lissafa maka a baya huwa tilmizul aqil shine dalibi mai hankali az-zarifu wanda yake da dacewa an gani ko faslun ko mu tsaya to Allahumma amfana bihi to tambayoyin akwai mai tambaya daya biyu saura minti goma Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam Assalamu alaikum. Mutum ne yake sallar nafila na'am yana cikin sallar nan sai laluba jiwon shi sai ji bai jiwon shi ba.
ta
To akwai biyo ta jika da ke kusa da shi ƙasa eh sai ya duka ba ya ta yi sujjada ba ne bai laluba a jiwon waya na nan ba. In ba ta nan ya yanke sai jiwon na nan.
eh Inda sallar nafila ne in ya ci gaba haka ba kuma.
ya zai ya za shi haka a an yi wasa ne da addini wani Na, kai ba da kallon yi ba ka.
a da gangan ne da gangan ne ai duk mutumin da zai tsuguna ya taba jakan da ke gabansa ya ji ko akwai waya ya nuna da gangan ne yayi Allah ta ɓaci ai abin duniya ne Allah ya yafe mana kuma shi da ma ya zo yake yin sallah ba an ce ya yi watsi da duniyan ba da abin da ke ciki na duniya har da wayan aka ce ya manta da ita Allah ya san na ake kawo jiwon ma.
to shine ake gyara mana aiki haka ce mu masu zuwa karatu mu mu kokari mu gyara an gane shi ne tambayar da wani yayi a wancan masallacin da zai ya ce mutum ne ya zo yana yin sallah kawai wai sai ga barawo zai mai sata yaya za a yi mara na ce yanki ko ba ko ko ha? mai anguwa?
za ka yi sai yanki sai yanki aka ce yaya aka nace imana kai da ka zo sallah ai an ce ka- kai watsi da duniyan da abin da duniyan ke ka shagaltu da ganawa da ubangijinka to sai baka shagaltu da ganawa da ubangijin naka ba kana kallon dukiyanka kaga tunda imanin ka bai kai nan wurin ba sai ka ce mai kai a je mu kuɗi nan Ta, na ɗauka kana sallah ne ka ce a na yanki Eh, Allah malam karamar kaza wato daga cikin da ya ga barawo eh ya zama ba shi yana cikin duniyar ne da ya yana cikin duniya da abin duniya da ke ciki ayi tunda ya ga barawan Allah ya biye mana masha Allah wani tambayan na maka matsala na'am to kamar wanda za su yi waya a gaba a ƙasa misali ana yi a kan matsala ko yadda fara rinji zai tudu na ɗauka a kan
ba ya yi kari a cikin sallan ko akwai tsugunawa ne a cikin sallah da kiwaya ya yi kari shi ne muke magana kuma waye ya ce aji ba malam mai alari ya ce duk abin da zaka aje a gaban ka yanka ɗaukar hankali ba ba a so to ai waya ne. kaga da a cikin addu'un sa ne ma sai ya dalibawa ya danna wani wani sai ƙarin ya nina ko kai rejecting ka ce maka tsugunna kuma ka ɗauka wanda ya ajiye wayan yana busy man ne ko shi
Eh, man yake yi, ai, shi kadai ya yawwa sa to rinji.
ka bari ka yi ka yi bayani
Ko da yawa, eh ka yi da to a wannan din ma akwai kuskure a ciki akwai kuskure a ciki domin ya ƙara wani abun a wurin malam kuma kafin a yi sallah ya za a ce a sa waya a sanin ta mutanen muna taurin kai ne ai sawa kuma wannan abin ya faru da shi
Doka ne. a mafi yawancin abubuwan daga nan ake Yawwa, ana manta.
liman ma ya amma yi majority yawanci wasu masallatai kuma a fara sallah za a ce a sa waya dan ni ban da Kowa da kowa.
gaskiya dai akwai kuskure a wurin to amma da a bar wayan kuma ta yi ta ƙara ta ɗaukan hankalin mutane sai ya tsuguna ya kashe musamman ma in dai ba a yi nisa a cikin sallan ba ya yi akoto ana zuwa gidan yari ko an canza dokan kwacewa ake yanzu ko kwacewa da kama ana cewa a kai mutum gidan yari ne ok
wallahi zubi a ina ke ko ban sarki ko ya kai a can ka ta gani ba ta yi lalle sai a ce an kwace waya ko kuma a ce a kai mutum gidan maza sai ga idan mutum ya yi kulukulu sai a ta bada hakuri ya ce to ka go ka saki to mu je wa alaikum salam mana tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya saci alkur'ani a masallaci bai sai dan wata bukata na shi ya ji wajen wanda ya taimake shi bai taimake shi ya ciki wani hali sai ya ɗauki alkur'ani ya zai siya ya biya wannan bukata na shi ne hukuncin mene dan uwa yana tambaya menene hukuncin mutumin da ya je masallaci ya yi satan alkur'ani ya siyar da alkur'anin ya je ya yi hidiman gabansa da shi ai zunubin wannan ma yana da yawa zunubin nashi yana da yawa ne ma wannan in aka kwararo zunubin zai cika wannan garin iye ina gaya maka
wai zai cika wannan garin ya debo duni ke
Allah zai yaje maka har akwai kurakurai da mutane har buta ba in aka ce wannan ta masallaci ne ka ɗauke ka kai gidanka to zunubi za ka rika samu kuma idan ka kalla haka gidajen da ke kusa kusa da masallaci sai- sai ga ko kuma wayanda suke ɗauke ma mutane buta su kai kashi kofar shagon su bayan na masallaci ne ɗakin zaure ke nan mai shi ne nake magana ai wani sa iyali eh to ba yanzu mai zamu ka karanta hadisin ba ka ce su yi aure ba an ce da ma miskine ba ne ai manzon Allah ya gama magana in dai ba miskini ba mutumin da ke sarrafa naira dubu ashirin amma ya kan siyan buta sai an ajiye a masallaci zai sace bari a kawo sabi ai da masu ai sun ɗaukar sababbin mugaye shi za ka ga wasu masallatan sai su rika kulawa to ai daukewa aiki sai a kai makwabta makwabta da suke ɗauka mu
ai tabarni ma ba dan ana haɗa su ba ai da Da an sace.
ba dan ana irin har haɗa su din nan ba To.
Haka za a rika yi.
subhanallah Hmm?
to gaskiya dai akwai kurakurai wannan mutumin ya yi laifi laifin ma mai girman gaske kawai ya je ya siyo qur'ani ya dawo da shi masallaci ya aji shi ne mafitan shi wa alaikum salamu eh eh round eh now sai ka- sai- sai ka dan yi dan dan slow haka kawai ka dan batare haka kawai da zaran ai ya fara kawai sai kai ma ka fara amma kawai ana ajiyewa kawai a ga ka fara sai a dauka ma mutum ma mai yunwaci ne ai ko ba haka zai faru ba sai kai ma ka dan jajja aji ai idan ka shiga cikin manya abin da ake expecting shine kai ma kai behave as kaman su ma man kai man kai ma babban ne ana aje namomi da na da abin nan kawai sai kai kai banza da su kawai ka ka yi fuska kawai kau da kai kawai da zaran ka ga wani babba ko ya dan- ya dan dauka ya abin nan zai ce "Ah, to jama'a to jama'a musulmi Allah ya fara ah."
ana magana
ai duk sabo ne ai shi wanda ya ka to a shi dai ba nan ya kawo ba ai wakafi ya kawo ma masallaci in yana son ya raba wa mutane ya je ya tsaya kofar kasuwa mu ne min mika wa mutane suna ɗauka ba duka kurakurai ne da an gansu a hana su shi ne a a- in ya shiga makaranta ya je ya yi karatu ya dawo da shi wannan wani abu ne daban wannan ya ara ne ya yi karatu a makaranta ya dawo mu masallaci da shi duk wanda kaga ya sai wani abinsa ya kawo masallaci a rika amfani da shi ya kawo ne don wannan masallacin in yana so ya raba ma mutane ai ya san inda zai samu mutane ko zai iya zuwa majalisa ya ajiye ko ya rarraba wa mutane ko ba haka bane to amma tun da ya kawo masallacin purposely na masallaci ne wakafin masallaci ne kai ka zo ka ɗauka kuskure ne kuma yadda muke yin kuru muke tara kuɗi muke siyan takalma ƙur'ani ne ba za mu iya tarawa mu siya ba a ko kurakure a nan Allah ya fi mana Allah ya fi mana mu je to yana ganin sun kare اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين